بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين حدثنا محمد بن عبد الله بن رشد حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن قرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذه بحة شديدة فسمعته يقول بعد الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب fa'ula'i kuma annabi na saman lawa ne wancanen ka zuwa tare da wanda Allah ya musu nima min annabi da daga annaba har zuwa ne karshen aya a tsila ya tsalla ya ce حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عروه عن عائشه ابراهيم بن سعد ya karbo daga babansa babansa kuma ya karbo daga عروه عروه kuma ya ce ya karbo daga nana aisha Allah ya dade ita kana tace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول kace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min nabi babu wani annabi ya marabu da yake yin jinya yana cikin jinya illa kuyyura sai dai an ba shi zaɓi bai da duniya wal akhirah tsakanin duniya da lahira to kai yana cikin lafiya sai an ba shi zaɓi cewa a bar shi ya ci gaba da zama a duniya ko kuma a'a a kace ke cikin gurin ubangiji sai ku ba wani annabi da yake ga jinya sai an masa an ba shi wannan zaɓi wa kana fi shakwa mun da ku da shi da rana sallallahu alaihi wasallam ya zama kira wakati da yake cikin wato jinyar da aka karbe ta cikin sa aka zata ku hadu sai wato ku hadu tari ta kama ana cewa ku hadu tari ko kuma yin tarin da mai ɗauke wani numfashi eh kamar kamar a tsaya cikin abu numfashi ya ɗauke yace sai wato tari shi biyu mai tsanani ta kama shi ya fasa ne su ya kulu da na aisha ta ce sai naji yana cewa ba allazi na zaman lawa alaihi ina tare da wanda Allah ya nima gare su ne annabina daga annabawa wasu jikina su jikai wa sha da ya shahidai wa sadiqina da mutane na gari yana fara yana cikin rashin lafiya to fa alimtu annahu kuyira daga nan sai na gane cewa manzo Allah an ba shi zabi kuma ya zabi ya ci yana karanta wannan aya
قوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الآية حدثني عبد الله بن محمد عليه السلام سفيان عن عبيد الله قال سمعت بن عباس قال كنت انا وامي من المستضعفين حدثنا سليمان بن عبد حدثنا مالك بن اسيد عن ايوب عن بن ابي مليكه ان ابن عباس كلا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان قال كنت انا وامي ما اجر الله واذ ترى عن ابن عباس حسرت باقت تلو السنتكم بشهادتي وقال غيره المراغم المهاجر راغمت هاجرت قومي موقوتا موقتا وقته عليهم فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا قال ابن عباس بددهم فئة جماعة حدثني محمد بن بشار حدثنا na sai kuma abu ya ya ba ba ki ne ba ba ba ki ne ba ba ki ne ba ba ya yin babu ba ya sawa ya ci ya sai
babu babu kada Allah zai ke cewa wa ma la kula tu kasu ne fi sabilillah me ke gare ku ma'ana ai la ma ni alaku ma'ana ba ba abin da zai hana ku ba abin da zai hana ku daga wato yaki wato fi sabilillah shi ɗaukaka addinin Allah wal mustabadina kuma babu abin da zai hana ku yaki wajen wato kubutar da wato rauna na wayanda kafirai suka sani sun tsara su yi hijira ina rijal daga maza wani sa'i da mata har zuwa karshen aya حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عبيد الله قال عبيد الله بن سميت بن عباس ناجى عبد الله بن عباس قال يا شيخ كنت انا وامي اذا لا تزوجني لبعيدها من المستضعفين daga cikin wa'anda aka raunana muna da cikin raunana min rijal daga maza wa nisa'i da mata wato muna da cikin raunana حدثنا سليمان بن حرب حدثنا عماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه illa bi bane kace ya ya dago an nabla ba yace an nabla nabla ba shi Abdullahi dan Abbas kala ya karanta illal mustafadina ina sujadi wani misali eh wato da ya karanta wannan aya zuwa ƙarshen aya ce yake kuntu ni na kasance ana ni ko ummi da mahaifiyata min man azara Allah da wa'anda Allah ya wa hanzari Allah ya karɓa hanzari ya yi mana hanzari cewa muna da cikin raunana in ba mu yi jira ba wato rauni ne ya hana mu yi ba don wa kace shi Abdullahi yana bas yana yaro eh yana yaro a lokacin
na ba ya kara maka nan
a ba ba ba sababin ne ko eh eh sai wai ko an faɗa an yi da an an yi da Abbas daga Abdullahi kan Abbas hasirat hasirat ma'ana bakat ma'ana ta kuntata eh talu kalu alzirakum bi shahadati ko ba ta kankata wa qala ghayru al muradam abinda ake cewa muradam shine wato al muhajar eh al muhajar ita muhajar shine wato ismul maf'ul ne ko muhajir ismul fa'il eh kuma hajar yuhajir muhajar shine wato ismul makan ne ma eh muhajar gurin hijira ko gurin hijira eh domin idan fili ya zamo a mudarinsa mazmumul aini ne ko maktubul aini da ismul makar zai zama wato maktubul aini muhajar hajar muhajir ko zai zama muhajar almuragam almuhajar wurin hijira kenan ragamtu malarsa hajar na hijira kaumi ai hajar su kaumi da ragamtu malarsa hajar su kaumi na hijira wa mutane na mawkutan da mu'akkatan eh to duk abu ɗaya ne eh wa kasahu ko alayhi ya je lokaci a gare shi kamar da Allah yake ta inna salata kana al-mu'min kitaban mawqutan wato ba ajewar lokaci kenan duk ma'anar da zai guda ɗaya وما لكم في الملائكين فئتين والله أركسهم بما كسبوا قال ابن عباس بددهم فئة جماعة حدثني محمد بن بشار حدثنا بندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فما لكم في الملائكين فئتين رجع لكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهود وكان الناس فيهم فرقتين فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا فنزلت مالك في المنافقين فئتين وقال انها طيبة شمس خبثها كما تمشي النار عبث الفضة
babu babu har Allah da yake cewa fa malakum bil munafiqin fi ajin yace me ya sha'anin ku kuka zamo fi ajin jama'a biyu da bil munafiqin sun lamarin munafiqai ma'ana kun zama wato mutane wato kun zama masu ra'ayi na bambanta bangaren guda biyu wallahu arkasuhum Allah wato ya yi rasu ma'ana ya mai da su gaban wato wannan yaki ma ta samu saboda abin da suka tsoro ne daga kafirci da kuma sabo da suke da munafiki suke addinin musulunci kalam na fata Allah na fata ce badda da mu aiki asu jama'atu wato Allah ya wasa taron na wato fi'a na jama'a na jama'a saboda munafikai ne sun je wajen yaki kuma sun zane sun koma wasu suka ba da shawarar su kamata a far musu wasu suka ba da shawarar cewa a kyale su shi ne haka mutum shi ne haddasa Muhammad bin Bashar haddasa Gunjar wa Abdul Rahman qala haddasa Shubatu Al-Abiyya an Abdullah bin Zaid an ibn Thabit Abdullah bin Zaid ya karbo daga Thabit daga Zaid bin Thabit radiyallahu anhu Allah ya tsiki to Zaid bin Thabit yace ayan nan da kike cewa fa malakum bil munafiqina fa atabu yace raja Allah sun mun asabin nabi jama'a daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun dawo raja na sun wasu mutane sun dawo mun ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga sabon maza Allah sallallahu alaihi wa sallam Uhud daga Uhud wa kana nas bihim firqatayn mutane wasu a cikin su sai suka rabu kaso biyu ba za suka samu ra'ayi biyu bari fariqo wani jama'a daga cikin su ɗaya jama'a sai ta cewa ukutulu a kashe wa'ancan wanda suka dawo din munafikai ne wa fariqo wata jama'a kuma ɗaya kaso na biyun ya kullu suna cewa la ka a kashe su to fa nazala sai wannan aya ta kuma mara ku fil munafiqin fi atain eh me ya sha'anin ku hada za ku zama ko da kuka so biyu a cikin sha'anin wato munafiqai eh ai Allah ya yi rasu su ma saboda abin da suka tsumi na kafirci da sabon da suke yi wa qala to shi kenan sai ya ce wato inna a'ai basu ita dai madina sai wasu ce sai dai wasu ai daga baba ne ko baba ne wasu wato abin duk da abin da yake tsarka ko daddada to tantil habasa tana kore wato alhabasa kazanta eh in dai kana cikin madina in kai ba na kirki bane to sai ta kore ka ta fitar da kai eh kamata din laro habasal biddaji kamar yadda wato in aka sa wato azurfa a wuta take kore bukatun wato kazanta da take ci da yabtowa to haka ma madina take in an duba za a ga cewa kafin ma wato abu ya nisa ai duk kusan munafukai baki daya Allah ya hukunta su duk da suka ban Madina kai wanda za a kashe aka kashe waɗanda aka kore aka kore waɗanda aka tsora musu jiya aka tsora musu jiya eh to haka Madina take tun dai mutum munafiki ne kuma mutum ba ba ba da zuciya ɗaya yake a cikin addinin musulunci ba to Madina ba za ta bar shi zauna a cikin ta ba yana daga cikin karamin Madina su munawara eh ba ta samu kuma haka ba sai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo yana cikin ta ya ishe mu misali ne akwai wani abu da ya faru ko tsaki akwai wasu kisa ce dai doguwa a takaice dai yan ne suka yi shiri daga nasaran magrib za su tashi jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh to dama an san muhawarar tacewar sai wato wa'annan da suka zo sai suka zo da sufa su sun zo ziyara ne ya abu gudu zai kisa dan tana da tsayi wannan lokacin ba ba zai bari a kawo ta baki ɗaya ba to da suka wasu suka sauka a wajen gari da suka sauka a wajen gari shi kenan sai daga inda aka sauke su sai suka yi ta rami daga ɗakin da aka sauke su sai suka rika haƙa rami suka rika haƙa rami suka doso santa kamar mazala ta ɗakin da suke ɗakin bai na wajen gari amma rami suka rika yiwa suna son har sai sun bullo gindin kamarin in suka buɗe rami sai su tashi cikin sai suka bude shi shi ne a lokacin halifa wannan lokacin yana can yana bagdad shi ne sai ya rubuye da mazala sallallahu alaihi mazala ya yi sai ya ga yace da mazala ka cece ni daga wa'annan mutanen guda biyu bayan ya kuma kowa ba sai ya kuma gani ya kuma rubuyar mazala ya kuma nuna masa shi ne sai ya hawa da zai kawo ya kira waziran sai ya tambaye yace na yi wani mafarki amma akwai aiki muhimmi za mu tafi a madina mu je ni da kuke gani sai suka ce shi aiki ne sai shi aiki ne sai to ka tara da kuɗi mu tafi da ku to shine kayan kuɗi shikenan aka tafi madina aka je aka je aka kira wani ma'ana wani shine shugaban madina sarkin madina sai wani ya ce na ɗan kwanaki ban zo ba na zo ne ina son zan rabawa talakawa wata hadiya ina son duk mutanen garin nan a gayyato musu in ba su shine aka gayyato aka yi aka yi kuwa cewa Halifa ya zo yana kan ganin kowa da kowa shi da mutane duk suka fito kowa ya zo a bashi yi jinarai kowa ya zo a bashi kowa ya zo a bashi to ana basu da yana kore ido har aka gaba da mutanen gari Madina kaf shi ne bai ga wa'annan mutanen ba sai ce da shi waje ce da shi waje ka kira kowa da kowa sai ce ai kowa ya zo sai ce ka dai sake bincikawa sai kira masu unguwanni su kai su ɗan ungo ku zuwo sai ta aiki su zuwa ku je ku sake sun shiga unguwanni ku ba wani wanda yake a gida bai fito ya zo ba shi ne suka sake koma su da bincika sun suka ce ai ai kowa ya zo sai ke cewa kai akwai wanda bai zo ba ni ma za na ga akwai wasu anan ba su zo ba a je a nemo can sai aka kira wani dagaci a ƙauyen wajen gari shi ne sai aka tambaye shi sai ce eh akwai wasu baki da aka yi amma su ba ɗan ƙasa ba ne ni da na ana cewa za a raba wa mutanen gari hajiya to ni ban ce su zo ba saboda na san su mutane ne daga magadar suka zo sun zo ziyara ne sai halifa ya ce a ai maza maza a kawo su zo suna zuwa yana ganin su sai ga su ya gani a mafarkin shi ne sai ce su kai ku gaya mun da yake tafa da ku suka ce a su mutanen magadar ne sun zo kuma su zai ziyara ne sai ce a ku zai gaya mu sai ce a su zai ziyara suka ne sai ce a ina suka toka aka gaya sai ce a je gidan da aka je gidan da aka je sai aka daga aka daga shimfiɗa su da tabarmin su sai aka ga ramu da ake ta yi sai ce kai ku gaya mu ya kawo ya sa aka musa alama sai suka ce to mu dai gaskiya mu zuwa muka mu tashi mu tashi cikin manzala mu tashi kuma mu ba ma musulmi bane da tsarani zai ce to abinda za a yi kun ga akwai mamaki cikin aikin nan na kun to a shiga ya sa wani bawan da yake shiga idan ya je inda ramin ya kare to ya hudo ramin a ga tsakaninsa da kamar maza Allah ne ya saura shine da yaje iso ko sai aka ga tsakaninsa da kamar maza Allah bai yi ta uku ba sun kusa ita ta kabarin shine yazo ya tashi to ina kasar da kuke haƙe wannan sai suka ce to idan suka yi haka duk ran da suka yi haka idan suka haka sai su zuba kasa a mangala sai su buɗe mangala sai su tsora akan rakuman tana tafiya tana zuba tana tafiya tana zuba ta har ta kare yasa ba za a ga tarin kasa inda suka tara ba saboda haka ana tafiya tana karewa saboda haka ta bi kasa shi ne yasa aka kama su ya tambayi wa irin azaba ma za a yi shi ne malamai suka ba da fatuwar cewa a tsire shi ne aka tsire su kuma aka fasa kwan uku kowa ya zo ya gan su shi ne yasa aka aka buɗe gefen kamarin mazala baki ɗayansa aka zuba bakin karfe da darma ko me ka zo da shi yanzu ba za ka iya huda wannan wurin ka je ka sami cikin mazala ba za ka iya ba duk darma ce da bakin karfe yasa aka zuba a wajen saboda kuma wannan hadisi ya tabbata duk mutumin banza ne zo mutum da za ta kore shi kun ga wanda mutanen banza ne suka zo amma ba za a yanzu su aka kore shi madina za ta kore shi ba a takaici ke nan a takaici kisar nan eh ai ya zama mun da yawa eh ai kisar tana da tsawo mutane ku ce ya kamata a san ta a yi ta da shekaran ma da aka yi da ma sauran muhawara wannan so uku ana yi ta ta sati cikin manzo Allah akwai wasu ma wanda wani sarki ya turo su ku 40 suka zo suka shirya da mai gadin masallaci saka dare ya wuce kofa suka shigo duk suka shigo da kayan aiki da komai suka shigo to sun shigo sun zo tsakiyar masallaci kan je wurin kabarin aka yi wata tsawa to da kasa ta bude ta haɗe su har yanzu ba zan su har yanzu ba san ma suna ina ba yana na duru sanin yana na duru sanin duk wayannan hikayoyin suna na cikin duru sanin
to باب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ai abshahu yastanbidu yastakhrijunahu hasiban kafiyan illa ila san yani almota hajaran aw madaran wa ma asbahu maridan mutamaridan falayubatikunna bakkatahu kasahu kilan wa qawlan wahidun dubi'a hutima
babu wa idza ja'ahum amrun min al-amn wa fi idan umarni ya zo musu wato na saraya ma'ana aiken yaki na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama eh to min al-amni ai wato wato in aiken yaki ya zo musu saboda abinda wato ya hasal ba abinda suka samu da shi na wato amru da nasara ko kuma tsoro suna tsoron wato hazima karewar yaki to shi kenan azabu yi sai su yi ta yawo suna fada suna ta ɗaiɗaitawa wato wannan wa dalilin saukar wannan aya ta sauka ne a cikin wata jama'a jama'a daga muminai eh wani kuma kawai aka ce wato daga a cikin munafikai ta sauka wani kawai aka ce a cikin zuwa bawul muminan da lifai ne wato suna da rauni shi ke gaibu da galibi wato sun kasance wato suna zuwa idan suka zo suka haɗu aka samu wani labari maimakon zuciyarsu ta iya riƙe labarin saboda raunin ko kuma wayan can da saboda munafincin sai su ta yaɗa labarin shi kuma ya yaɗa wannan labarin yana ɓatawa zukatan mumilai kuma yana cutar da mazala sallallahu alaihi wasallam saboda kamar sirri ne aka fito da shi ake yaɗawa eh zuwa abu yana cutar da mazala sallallahu alaihi wasallam shi ne wani yake cewa ya san biyu na bu ai ya samu biyu na bu suna fitar da shi ne fasara ya san biyu na bu hasiban ai kafiyar illa ina san yani almawat almawat shi ne kamar wato duk wato alhayat kishiyar rayuwa kenan hajaran aw madaran ko hajaran dutse aw madaran eh shi madaru ana daukar tubali ko kuma akwai kuma almadaratu ne wato wanda ake daukar su kamar wato kalka alkirbat kalka ya dauka amma nan wato na hajaru sai a hada shi da madaru ma ba huda abin da ya kamata su maridan ai musa marijan ya tsaurin kai fala yubati kullu fattakahu ai qata'ahu mana ya yanka shi ilan wa qawlan wahidin duk da dai ne eh saba abin da za sama ya yanki
باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم حدثنا ادم بن اياس ابي اياس حدثنا شعبة وحدثنا مغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال آية اختلف فيها أهل الكوفة فرعبت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزل هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم في آخر ما نزله وما نسخخ شيء
babu umar ya fitar muni na muta'alliban da za a huta Allah mu duk wanda ya kashe muni muta'allida yana mai ganganci to sakamakon sa wutar jahannama kuma khalidan zai dawwama a cikin wutar jahannama eh mutum ya zo ya kama muni da kashe shi da gangan da ganganci to ba ya sakamakon sai wutar jahannama eh sai ya haddasa Adamu ibn haddasa Adamu ya ce حدثنا في خدر حدثنا مدير بن النعمان قال مدير بن النعمان يجي سميت سعيد بن جبير لا سعيد بن جبير قال يجي آية akwai wata aya ta sauka in salama biya ahlul kubati mutanen kuba sun yi sabani a cikin wannan aya yace fara hal su biya ila ibn abbas saboda wannan sabanin sai da bare ta ma'ana sai ne tafiya zuwa ga abdullahi dan abbas sai fasa alfu sai tambaye shi alhaga wannan aya فقال شاب لا بلا فرش نزلت هذه الآية وأن الآية تاسو غني إتسي ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل إذا فرقا وجين كرشنك يا ابن يسوك وما نسعها شيء باب ولا أبن دي واسو شافي واسو حكم شمسا إذا كي كرشن أبن دي يسوك أولا حكم شمكم شيء kuma babu wani abin da wato ya shafi ya shafi ya shafi wato ya shafi hukuncinta duk wanda ya kashe mumini yana mai ganganci to hukuncin ta yana nan an yanzu har duniya ta tashi to Allah tabaraka wa ta'ala ya kin sakamakon shi ne jefa shi ta jihar zama har abada
باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا السلم والسلام والسلام واحد حدثنا أبي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا قال قال ابن عباس كان رجل في ظلامة له فليقوا المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأذن الله في ذلك إلى قوله أراد الحياة الدنيا تلك الغنيمة قال قال ابن عباس السلام
babu la taqulu lima alqa ilaykum assalam ko kuma ilaykum assalam wato kakku ce da wanda ya ga yaje muku aminci ya ba ku aminci kakku ce maza lasta mu ya kai ba mumini bane eh kai ba mumini bane wato in dai ya yi muku aminci ya ce muku assalamu alaikum to shi kenan ku karɓi wannan amincin shi ne ce assilmu wasalmu wasalamu wasalamu kai wato wasalamu wahidu duk kalma ɗaya ce aminci ce dai حدثني علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أتاه يا كبوت قبل أن عباس الله يجلس يجي ولا تقولوا لما ألقى إليكم السلام wato kan ku ce wanda wato ya yi ko muku wato aminci ku ce da shi lasta mumina kai ba mumini bane kale ce kalam da abbas abdullahi dan abbas wato a kawo kenan shi yace kalam da abbas abdullahi ya ce kana rajulun wani mutum ya kasance fi gune mutum da mutum yan awakin sa yana kiwo to fa da shi kafin musulmuna in musulmai suka rufu da shi fa kala sai ce da su assalamu alaikum aminci ya tabbata gare ku shi kenan duk da ya faɗa musu haka fa kasa lumu sai suka kashe shi wa aka zo mune mata hu sai suka kwashe wato ɗan tumakin nasa to fa anzalallahu bi zalika sai Allah ya saukar da wahayi bi zalika cikin wannan abin da suka yi ila qawli a iya domin yi ki ta fattakuna a ranar hayatu duniya kuna neman urula wato duniya shine sai ya fara ya abla ina fara yi ta urula duniya tilka ganima shi ke ganima ganima ita ce wato urula duniya قال قال ابن ابن عباس عبد الله بن عباس كي عبد الله بن عباس يا ترى دون آية yake cewa wala ta kulu lima alka ilaikum salama eh wata kira alka ilaikum salama ne ko eh da yake to wannan shi ka ita ce ganima eh wannan ita ce ganima wacce ita ce ganima da kuka dauka ta wannan kuma kin wannan mutane ina aka ce wasu daga cikin sahabbai wato shine suka yi tafiya eh sun tafi sun je wajen yaki a cikin su akwai usama su dan zai a cikin su akwai usama su yana cikin su suka je bayan sun gama suna cikin tafiya sai suka hango wani mutum cikin dabbobin sa yana wato kiwo da ya gano su shi da sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah assalamu alaikum bayan kalmar shahada ko sai ce musu assalamu alaikum to shi kenan to shi kenan sai usama su da kansa shi kenan sai ya kashe shi ya faɗa ta ne take yasa dan tsoron ya ga mu shi kenan da suka kashe shi shi kenan suka koro dabbobin sa shi kenan suka zo suka samu mazala sai suka ba shi labari duk da wato usama su yana da matsayi a gun mazala eh usama su yana da matsayi a gun mazala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda babansa cikin wani dan an yi masa ba kira ni cewa hibbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to amma da suka zo sun ga manzo Allah ga abin da ya faru manzo Allah ya yi shi ya nuna fatin rai yace da kuka kashe shi bayan ya nuna muku aminci kun tsaga zuciyarsa kun ga abin da ya faɗa ba haka yake ba ai sai an shiga zuciya za a iya ganewa kuma ku ba aikin zuciya kuma ba za ku bane aikin zuciya na Allah ne kun kun tsaga ba gani za ku ba to shi da yanzu da yanzu ya ce ya ce assalamu alaikum to ya kamata ya ku kyale shi ku karɓi wasu amincin da ya bayar to
babu
za ku لا القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن سالم بن قال عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن سعد السائدي انه راى مروان بن الحكم في المسجد فاقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملا عليه لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله والله لا أستطيع الجهاد لو لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أمام أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذه فثقلت علي أتاكم أن ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله غير كل الضرر حدثني babu la yasawi qa'idun min al-mu'minin eh wal mujahidina wato waɗanda suke zaune daga cikin mu'minai ba za su yi wato mu'minai ne amma sun zaune ba su tafi ba jihadi su ba su tafi jihadi ba eh ba za su yi daidai a cikin lada da kuma wani jihadi da wanda suka je suke jihadin bi da billah cikin ɗauka addinin Allah ba eh da wanda ya yi hidima da wanda bai hidima ba za su zama ɗaya ba eh ko ka yi imani to kai hidima kuma amma ka tsaya imani ba hidima to wanda yake dan uwanka shi ma kamar ka yi imanin amma ya yi hidima to sai ya samu abin da kai baka samu ba eh shi حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا قال حدثني إبراهيم بن سعد عن سعد بن كيسان عن ابن شهاب قال ابن شهاب يتي حدثني سعد بن سعد السائدي سعد بن سعد بن سعد بن سعد السائدي يا من تدني أنه cewa shi dai ra'amar wani bin hakan fil masjid ya ga marwan dan hakan a masallaci yace to fa a gaban sai na gabato hatta da jalasu ila zambi har na zauna a gefensa to fa akhbara la sai ba mu labari anna zai dan musadifin cewa zai dan sabita akhbaru ya ba shi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cewa manzala sallallahu alaihi wa sallama amla alaihi ya shifta gare shi ma'ana domin idan wahayi ya sauka to manzala wato safai to shifta akwai dama marubuta a ciki da lokacin an san wasu ba sa rubutu ba sa iya rubutu ba sa iya karatu to amma a cikin sahabbai akwai marubutan mazala wanda su sun iya rubutu idan wahayi ya zo su sai ya rika karanta musu kuma suna ta rubutawa shi ne yake cewa zai dan sadi ya ba shi labari cewa mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi shifta gare shi wato ma'ana shi ma zai yana daga cikin marubuta wahayi yace ya yi shifta gare shi da wahayi ya to kana la ya sauri ka'idin min al-mu'minina ko har zuwa wani mujahidi na fi sabilillah al-ayat har zuwa karshen aya yace ya ya mun wannan jinta yana faɗa ina rubutawa fa ja'ahu ibnu ummu maktum sai ibnu ummu maktum sai ya zo gun mazala wa huwa wa huwa yulluha shi yana mun shifta wato huwa yulluha shi yana shifta ta alayya gare ni manzon Allah yana shifta wannan ayat ne kuma ina rubutawa kala sai ibnu ummu maktum yace ya rasulullah ya mazala والله والله لا رسل الله لو أستطيع الجهاد da ina cikin su tafi yaƙi su jihadi don ɗaukaka addinin Allah to la jahad da za ta
to wa kana ama kuma ya zama makaho ne ya makaho zai tafi yaki makaho ba zai tafi yaki ba to shi ke ina ina wannan ina wannan magana a gaban manzo Allah ya ji an saukar da aya ba a to ba ce irin sa irin sa ba eh ba a san ce kawai wa'anda ba su wanda suka je da wa'anda ba su je ba ba za su je ba eh to sai ga cewa to ai ya kamata a samu masu kudi ba su larura kamar irin sa makaho ne to shi ne sai daga baya bayan ya faɗa haka ya zo ya ga manzala shi ke ba anzala Allah ala rasuli sallallahu alaihi wasallam shi ke nan yace shi wato zai bi min sabi yake cewa bayan ya faɗa sai Allah ya saukar da wahayi a bisa manzala sallallahu alaihi wasallam to zai bi min sabi yake cewa wa fasihu ala fasihi lokacin sunan manzala tana kan tiyata ina rubuta wahayi yake fasiqulat alayya sai cinyace nauyi Allah ya gare ni hatta yanki har dai na ji tsoron an turar da fasiji a kwankwace wato shirin ta dan nauyin shirin lokacin su wato kafin wahayi yana da nauyi eh yace har sai da yin tsoron ta a kwankwace wato ita shirin ta yace ana nan ana nan sun musuriya an sai aka yaye ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana wahayi ya ya zama sauka to fa anzala Allah sai Allah ya saukar da gaira kullun darabi banda wato ma'abuta wato larura a cikin suratul nisa
حدثني عبد بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال لما نزل الله يستوي القائلون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها فجاء ابن أم مكتوم فشكا برارته فأنزل الله غير كل الضرر حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزل الله يستوي القائلون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فلانا فجاءه ومعه الدوات واللوء او الكتف فقال اكتب لا يسأل القائدين من المؤمن الى المجاهدين في سبيل الله وعرف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم فقال يا رسول الله انا برير فنزل مكانها لا يسأل القائدين من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم حاء تعبير وحدثني إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن مكتاما مولى مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره لا يسر القائدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر.
حدثنا ابن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء shubat ya kamo daga bi ishaq abi ishaq daga barra radiyallahu anhu Allah ya ji kara barra yake lamma nazarat ya la yakunu qa'idu min mu'minina eh ce yayin da wannan aya la yakunu qa'idu min mu'minina ta sauka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaidan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kirawo zaidu faka ta ba ta yi rubuta ta fa ja abul ummatun sai ibnu ummatun sai yazo fasaka sai ya fi shi kenan sai ya kuka bin mazala cewa wato sai ya kai karar da ranar rahu wato larurarta cewa fa shi fa makaho ne eh ya kamata kuma a samu musu mafita irin sa irin sa to fa azzalallahu sai Allah ya saukar da gairu kullun tarari wato shi ibn maktum ibn maktum Abdullah ibn maktum din yana da abuwa da yawa fa shine wanda a masa ta sauka eh shine wanda a fasa su soka a kansa a fasa wata wanne an ji abul a amiko eh yana da abubuwa sosai wato sahabi ne wanda yake wato yayi abubuwa a dalilin sa abubuwa muhimmai sun sauka eh banda wannan ga shi surar da a fasa ba saboda shi ta sauka a fasa wata wanne an ji abul a amiko kuma a cikin kalan da yadda ke a wanda sai ku san ba ku zikiri حدثنا محمد بن يوسف عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال براء يأتي لما نزلت لا تقول قائدون من المؤمنين يا إلا وأتقول لا تقول قائدون من المؤمنين تسوكا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم شكوك لا تشرا واني فجاءه شي wannan wani sai ya zo masa wa ma'ahu da wasu yana tare da alkawada wallahu da allo awil katibu ko kuma da allan kafada eh domin a lokacin da allan kafada wato duk da sa Allah sai da a ciki ake yin rubuce rubuce eh fa qala sai manzo Allah ya ce ku kutub rubuta abin da zan gaya maka sai manzo Allah ya ce la yasul qa'idu min al-mu'minina eh ka rubuta la yasul qa'idu min al-mu'minina wal mujahidin fi sabilillah eh kenan wa halfan nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu umm maktum abdullahi ibn umm maktum shi kuma yana bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana sai ce ya rasulullahi ya manzo Allah ana dayyun ni ko wato mai laruwa ne makiyi shi ne shi kenan yana ga manzo Allah fa nazarat makanaha sai wato wannan aya da zuwa ta zoka abu giranta wasu Allah ya ce yake cewa la ya tsoro da isi min mu'minin da gaira ulul darari ko wal mujahidin fi sabilillah eh sai aka shigar da kuma gaira ulul darari a cikin aya eh hadithu da Ibrahim bin Musa abar rahin jamu annabi Zurayn abar hum atawil tawil hadith tawil sallallahu hadith wa hadithu min sahabu abar rabu razal abar nabi Zurayn abar Abdul Karim anna mustama wato ibn Jiraj ya ba mu labarin cewa Abdulkarim ya ba shi labari cewa mustamu ko kuma mustama maula Abdullahi bin Harith bararren Abdullahi dan Harith shi kuma Abar ya ba shi labari annabna Abbas cewa Abdullahi dan Abbas sallallahu alaihi wa sallam ya zo Abar shi kuma ya ba shi labari cewa la yasawil qa'iduna min al-mu'minina wannan ayat da Allah yake cewa la yasawil qa'iduna wato wa'anda suke zaune daga mulkin mu idan an tafi yaki ba su ba yaki daidai da wanda suka tafi ba ya ce wannan an badar yana magana ne akan badar wal kharij ne da masu ita kuma ila badar zuwa ga badar eh hukun dai da rabo to باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فجاهدوا فيها الآية حدثنا عبد الله بن يزيد يزيد المقرئ حدثنا عروة وغيره قال حدثنا بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع علي على المدينة قطع على المدينة بأس فقتلت في فلقيت إكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النار ثم قال أخبرني ابن عباس أن لا من المسلمين كانوا مع المشركين يكسرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم السهام فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله إن الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية رواه الليث عن أبي الأسود inna da zai kawo bawo da mala'iku sabon da mala'iku suke matsatsa su zalimi an busiyin suna masu zalunta kawunan kalu fi makuntu kalu ya ce da su a cikin da kuka kasance kalu sai su kunna mun tsada bi ba mun zama mun ababen rauna na wa bil ada a kasa kalu a ta alam ta kuma wallahi wa ta atan ko ta hadu biya ko kasa Allah ba kuma mai ruwa balle ku hijira a cikin ta wato ana magana wa'anda ba su tashi cikin hijira ba eh kaga lokacin lokacin da bai aka hijira manzala sallallahu alaihi wasallam ya hijira akwai wanda suke rauna ya sun kasa hijira wasu kafirai sun hana su fita dan lokacin sai karba ba ne wanda za su iya fita wanda suke da dabara su fita a sace da kuma wasu sun riga sun tuku kuma sun karɓi musulunci ba su da karfin da za su fita su yi wannan tafiyar eh to duk da irin wannan shi ne ya hadasa Abdullahi ibn Yazid da al-Maturidi hadasa Haywatu وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود قال إيه محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود يجي فيها وجاء على اهل المدينه بعض an wato an lubunta wato fitar an lubunta fitar yaki bisa ahalin madina wato zira yaki yace fakku cin su bi dole ne ma a rubuta na a cikin sa wala ne yace yake mata sai na yake mata maulana abbas maulana abbas fa abbas sai ba shi labari kada halin ya hana na an zalika ga wannan shaddan nayi ba da sannu wannan hali da kakai haka bai kamata kai haka ba kuma kaza sai yace a bar ibn abbas lan abbas ya bani labari anna nasan cewa wato wasu mutane daga mular musulmi ne daga musulmai kanu sun kasance ma al-mushrike da tare da mushrikai yukusiru da sawadan musulmi suna yawaita wato yawan jama'a mushrikai wato ba za su musulmi ne amma kuma suke zama a cikin su kaga sai a ga kamar ma su ne domin sun ji da ga sun kara musu yawa kenan bayan kuma duk ba su ne wato sai yawaita wato yawan su ala hadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun zamu nan magana sallallahu alaihi wasallam ita ya ce sahu sai kibiya ta zo bayur madidi sai a jiba bihi da shi ko jiba a nan sai samu ɗayan su sai ya kudu sai ya kashe shi au yudurabu ko kuma a doke shi sai ya kusa sai a kashe shi ba nan an zo sai a ɗauka su su ne an da su kan har sai a doka da shi shi ma har ya rasa ransa sai Allah ya sauka innal ladina tawaffahu al malaikatu zalimi an fusu zalimi an fusu ga wanda malaiku suke mata su suna alhali suna masu zalunta kansu to su ne wa'annan kaga su bai kamata su shiga cikin su ba amma suka shiga dalilin shigar su kaga wannan abin ya same su eh rawahu ne da ke rawaito wannan annabi mas'ud an abil aswad daga abil aswad إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا حدثنا ابن نعمان حدثنا ماجنا أيوب عن أبي بن أبي ملائكة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن أذن الله babu illal mustaqabila sai dai rauna na min rijal daga mazajiyar misali da mata wal rijal da ƙananan yara wanda la yasfi kuna kiyata ba za su iya samun kifan dabara ba ba su da wata dabara wala ya ta duniya su da ko ba sa su zuwa zuwa ga kafarkin wato su tashi hijiran nan eh wanda suke sun yi rauni saboda tsufa tsufa ya sa sun yi rauni ko kuma yara ne ƙanana wanda ba su da wato dabara shi abin da shi ko kuma mata ne su kuma dama mata sun yadda aka yi da shi إيه حدثنا أبو النعمان حدثنا عماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن أبي مليكة جاء تموت عن أبلاء بن عباس أن يسأل سويش إلا المستضعفين سيدي رولانا sai Abdullahi dan Abbas kale yace ka da kunyi ni man azal Allah bai ya da ta zo tana da cikin wanda Allah ya musu hanzari za su ba ta da صلاة الفاتحة الحمد لله